الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka yau muna ranar alhamis sha ɗaya ga watan zulƙa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na fiƙihu wato alfiƙihul maliki daga littafin nazmu muqaddimat ibn rushdin a wannan darasi na takwas a satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen babul gusli to hawa yau dai ci gaba ne da bayani akan shi wankan faslin da ya gabata an tattauna abin da ya shafi a sharuɗa na wanka da malam ya kawo sannan kuma ya kawo mujibatul gusli wato dalilan da ke sa wanka ya zama wajibi da yau za a tashi a sabon fasili ko fasili na gaba ko babe na gaba wanda ya kunshi a fara'idul gusli da sunanul gusli da fada'ilul gusli za mu tashi inda malin ke cewa babun nubinu fihi fardal gusli وسنة مشهورة في النقل فالفرض منه عند الابتداء نيته ثم طهور الماء والفور والدلك بماء يصحبه في قول مالك وذاك مذهبه مستوعبا كذا جميع الجسد بالماء والدلك وإمرار اليد ومن تكن قد قصرت يداه يدلك بالمنديل أو سواه والدلك لا يصح بالتوكيل إلا لذي آف إلا لذي آف إلا لذي آفة إلا لذي آف آفة أو عليل إلا لذي آفة أو عليل والقصد في الطهارة الإعابة إذ تحت كل شعرة جنابة فتغسل الفرج وما حاذاه بنية الفرد ولا تنساه بعد زوال ما به من الأذى أو معه يصح فيه ذا وذا وقدم الوضوء إن أردته والغسل يكفي عنه إن تركته ثم لا wannan babi ne da zai bayani akan hukumul gusli bayanu hukumul gusli min fara'ida wa sunanin wa fada'ila wannan babi zai tattauna abin da ya shafi farillan wanka da sunnoni da musahabbai to sai malam ya ce babun ai haza babun sai ka kaddara haza a matsayin mubtada babun kuma a matsayin labari sai ce nubinu min abana bidan min nun min abana yubinu nubinu za mu bayyana daga ba, da, ba daga bana yabinu ba ne daga abana yubinu ne to nubinu za mu bayyana fi, fihi a cikin wannan babe fardal gusli wato farillan wanka za mu yi bayanin abubuwan da aka wajabta ga bai wankan janaba ya kiyaye da su ko wadda za ta yi wankan ɗaukewar jinin al'ada ko kuma ɗaukewar jinin haihuwa wasu natan haka za mu yi bayani akan sunnar wanka mashhuratan wadda take ta shahara fin naƙali cikin abin da malamai suke naƙaltowa wato har zuwa ga al'imamu malik rahimahullahu ta'ala abinda ɗaliban ɗaliban ɗalibansa suka naƙalto zuwa ga malamansu su kuma zuwa ga malamansu har zuwa ga al'imamu malik to za mu yi bayani dalla-dalla sai ce to falfardu kaga ita farilla minhu daga wankan nan inda liptida'i a gun fara wankan shine niyyatuhu ƙudurta niyyar yin wankan nan shine farilla ta farko lokacin da mutum ya nemo ruwa ya shiga ban ɗaki zai yi wankan janaba ko mace za ta yi wankan janaba ko za ta yi wankan ɗaukewar jinin al'ada ko jinin haihuwa to shine kamun ta yi komai ta ƙudurta niyya cewa za ta ɗauke janaba ko zai ɗauke janaba shi ne ce summa a to wannan shi ne saboda haka ita wannan niyya malamai suka ce ba a buƙatar mutum ya furta ta da baki ba sai ya ce nawaitu guslal janabati ba fardan ba sai ya yi wannan ba haka ita ma mace ba sai ta yi niyyar wankan janaba da lafazi ba ko kuma jinin al'ada ba za ta ce nawaitu guslal haidi fardan ko nawaitu gusla guslan nifas ko gusla damin nifas ko nawaitu gusla damil haid duk ba za a yi wannan ba ba a bukata ga wannan saboda bai tabbata a sunna cewa annabi yana haka ba haka ba a ruwaito daga magabata suna yi ba to shi yasa malamai suka ce ita niyya mahalluha alqalbu yawwa mutum zai kuduce abin ne a cikin zuciyarsa to sai farilla na biyu a suna kafa hujja da hadisin innamal a'malu bin niyyat wannan hadisi yana tabbatar da cewa ashe niyya wajibi ce to sun sannan farilla ta biyu tahurul ma'i tsalkakan ruwan da za a yi wankan da su dole ne sai ruwan sun zama masu tsalki shine sun cika sifofi guda uku sifa na farko shine ɗanɗanonsu ya zama mai kyau wato bai garwaya da wani abu ba wato suna da tastin na, na ruwa ba in ka sha ka je wani abu na zaƙi ko tsami ko abin da ya kama da wannan sai dai in ya zan kuma inda ruwan ke kwance wato wurin ne adda ƙasa ta kanwa ko abin da ya kama da wannan ko karmatako to wannan layu duru a ana maganar ya zan sun tsalkaka daga wani abu da ya shige su wanda zai iya canza musu ɗanɗano testin ɗinsu na ruwa na biyu kuma su zamo launinsu launi ne na ruwa wato ba sun koma wata kala ta daban ba da wani abu ya shiga a ciki shi ma wannan malamai suka ce idan ya zan inda ruwan suke kwance ba shi ba ƙasa ce ta canza su ba kamar wurin da addalaka baka misali ko jallaka to kaga dole an tona rijiya a samun ruwan sun canza wannan shi la ya duru saboda abu ne wanda dan adam bai da wanda zai yi bai da wanda zai yi to amma in ya zan inda rijiyar take lafiya lau take launin ruwa yana nan launin sa to sai wani abu ya zo ya shiga ruwan ya canza mai launi to wannan ya mai da su bulu ko ja to ba za a yi amfani da su ba to shine ya ce bahurul mai na uku shine warin ruwan yawwa ya zai ƙanshinsu bai canza ba iskansu bai canza ba sai ce walfauru hakanan farilla ta gaba gaggautawa abinda ake nufi da alfauru shine mutum wato ya ba al'itiyanu bi jami'i tsahara fi zamanin muttasilin min gairi tafriqin fahish abinda ake nufi da alfauru shine mutum ya zo da wanka a lokaci ɗaya ba tare da ya rarrabe wasu gabbai ba ma'ana lokacin da ya fara bai tsaya ba sai da ya kammala to wannan shi ake kira da alfauru da yana nufin mutum ya yi gaggawa ya kammala ba a ba shi ake nufi ba ana nufi shine al-ittiyanu bi jami'i tahara bi zamanin muttasilin min gairi tafriqin fahish yawa mutum ya yi kokari ya aiwatar da wankan nan a lokaci ɗaya ba ya fara wanke wani sashi na jiki sai ya je ya kama wani abu na daban ba sannan ya sake dawowa ya ɗora to haka kuma ba ana nufin da alfauru ya yi shaf-shaf ya yi gaggawa ya abin nan ba duk wannan ba haka ake nufi ba to saboda haka ana buƙatar ya yi wanka cikin tsanaki game da za a yi bayani kwatta hilla tare da wanke wuraren da ake neman ya wanke wannan shi ake nufi da alfauru to wasu kuma suna cewa almuwalatu to da almuwalatu bibiya bibiyar wankin gabai ko kuma jelanta wankin gabai a lokacin wankan to da shi da alfauru duka abu ɗaya ne ko a ce alfauru ko a ce almuwalatu da abu ɗaya ake nufi mahallin shahid dai shine kada ka rarrabe rarrabewa kuma da za ta kawo illa a cikin wankan ta yadda kila ka wanke kanka sai ka je kana wani abu ko da ka dawo ka wanke ɓangaren jiki na dama kila hakan ya bushe don dole sai ka dawo baya saboda an samu tafriqun fahish na gaba waddalku cuɗanya jiki bima'in da ruwa ya sabuhu yana abutakan cuɗawan bima'ana lokacin da kake cuɗanya jiki to daidai lokacin da kake zuba ruwan wannan ƙauli ne fi ƙauli malikin da aka samo shi a cikin wani zance na al'imamu malik cewa sharaɗin cuɗanyawa to ya zamo an yi muƙaranarsa da zuba ruwa kana zuba ruwa kana cuɗayyawa kana zuba ruwa kana cuɗayyawa to amma an samu wani ƙauli kuma cewa wannan ba sharaɗi ba ne ta iya sai ka zuba ruwan ka gama sai ka min sai ka ci cuɗanya to ka gani to duka an ruwaito amma wa zaka wannan magana da kajja an faɗa mazhabuhu ita ce mazhaban malik cewa addalku ya sahabuhu bima'in bima'ana bisabbil ma ya haɗa su ya abukace zuba cuɗan yawon tare da zuba ruwa mustau'iban kuma yana mai gamewa kaza jami'al jasadi haka dukkanin jikinsa dukkanin jikinsa ya tabbatar da cewa ya game shi da wannan ruwan bilma'i da wannan ruwan waddalke da cuɗan yawa ɗin wa imrari liyadi da kuma shuɗi wato shuɗan yawa abin nan shuɗan ya hannu kai da kawo da hannu wajen cuɗan yawa ɗin nan ma'ana ko ina ya tabbatar da ya miƙa tafin hannunsa ya ci cuɗan ya mummurza kada ya zuba ruwa kawai ya ba tare da ya cuɗanya ba wa man takun qad qasurat yadahu to wa man wanda yadahu hannayensa takun qad qasurat wato ta taƙaita kila gajajjeran hannaye gare shi hannu ne ba zai iya kai bayansa ba to shi ya duluku bil mindili to sai ya nemi kyalle ausiwahu ko wani kyalle sai ya cuɗanya ya samu kamar koda susu sai ya cuɗanya ko ya samu yagiya sai ya cuɗanya wanda hannunsa bai kai ga wasu wurare yawwa wasu suna karawa da cewa ko kuma in yana da aure ya sa matarsa ta cuɗanya masa ko kuma in yana da bauya ya sa boyarsa amma wajibi ne ba zai ce to ai tun da hannuna baya kai ba to ai kawai bari in zuba ruwa in bari haka na sai ya nemi wani susu ya yi amfani da shi in kuma hannunsa na kai to shine ya ce waddal kula ya suhu bit taukili in hannunsa na kai to cuɗan yawon laye suhu baya inganta bit taukili ya ce wai ya wakilta wani tun da shi yana iyawa eh tun da yana iyawa to kaga babu bukata ya sa wani kenan babu bukata ya wakilta matarsa ko boyarsa bisa ga wannan ƙauli in har yana da damar da me hannu ne zai iya kai ko ina inda ake bukata wato yana da dogayen hannaye illa lizi afatin sai fa ga ma'abuci wata cuta kila yana da wata cuta a hannun ko a hannayen eh? ta yadda bai iya kila ya samu rauni ga tafin hannun shi to kaga anan ba zai iya cuɗanya jikinsa ba kuma ga janaba to anan shi ko da hannayensa dogaye ne sai nemi sai nemi wakilta matarsa ko bauya su kaɗai ake wakiltawa a nan ba zai wakilta ɗansa ba ko babansa ko mahaifiyarsa in har baya da mata baya da bauya to sun ce cuɗan yawon ya faɗi sai ya wanke iya inda yake iyawa eh sai ya wanke iya wanda yake iya dan su kaɗai ne suka halatta su ga al'aurarsa ko da cibiya ta ku don cibiya al'aura ce to su kaɗai ne ya halatta su ga cibiyarsa misali al'aura ce mu haffafa to in ba ya da mata ba ya da boya kuma ga rashin lafiya ga illa ga cuta a hannayensa to sai ya wanke iya inda yake iyawa fattakullaha masalatu a nan ba zai wakilta wani ba aw alili ko kuma ba ya da lafiya ko marar lafiya ne hannayen lafiya lau suke amma shi bai da lafiyar da zai iya cuccuɗan yawo jikinsa baya da ƙarfi sosai baya jin ƙarfi a jikinsa to anan ko da hannayen na da tsawo to ya samu ya wakilta matarsa ko kuma boyarsa eh to amma akwai ƙauli da ke cewa a mutum ko da lafiyar salau hannayensa suna kai duk inda ake bukata eh zai iya wakilta matarsa zai iya wakilta bawansa eh akwai wannan ƙauli wal qasdu fi taharatil i'aba wal qasdu to babban manufa fi tahara a cikin wanka shine a tahara anan al i'aba shine game jiki gaba ɗaya da ruwa wannan shine babban manufa da an yi maka tambaya aka ce maka mal maqsudu bil bi ghuslil janaba sai ka ce al'i'abatu ko i'abatu jami'il jasadi bilma game dukkanin jiki da ruwa wadda shi ne makasudin wanka kinan ka yi wanka ba ko ina na jikinka ya samu ruwa ba to kaga babu manufar wankan sai ce in saboda dalili tahta kulli sha'aratin janaba ya zo a riwayar hadisi cewa ƙarƙashin kowane karin gashi na jiki to akwai janaba ƙarƙashinsa mana in mutum ya samu janaba to duk inda karin gashi yake a jikinsa akwai janaba ƙarƙashinsa to aiki da wannan riwaya ɗin kenan in mutum ya yi wanka bai game dukkan jiki ba to kaga akwai sauran janaba eh to amma dai malamai sun ce hadisin ya zo a cikin sunani abi dawud da kuma eh, cikin jami'i tirmizi hadisin bai tabbata ba wasu sun ce ma munkar ne sun raunana hadisin malaman hadisi ba a hujja da shi Eh, kun duba cikin eh, bulugul maram alhafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo hadisin amma dai bai tabbata ba amma dai bai tabbata ba to rashin tabbatosa baya kore manufar wankan shine na game jiki da ruwa ɗin cewa lallai ko ba mu yi aiki da ruwayar ba a matsayin cewa ta tabbata idan ka yi wanka wani sashe na jikinka bai samu ruwa ba to wankanka bai yi ba har yanzu tunda akwai lum'a hukuncin ka hukuncin mai janaba sai ce fatagsilul farja to abu na gaba shine zaka wanke gabanka in mace ce za ta wanke gabanta wato al'aura kenan wa ma hazahu da abin da yake daurantarsa abin da yake kusa ga al'aura din kamar 'ya'yan marenansa to duka su ma sai ya haɗe da su ya wanke biniyatil fardi to sai tare da niyyar farilla lokacin da ya zo wanke farjinsa sai ya ƙudurta niyya ta farilla kada ya wanke kawai ɗaya ba tare da ya ƙulla niyya ba da shi ne dama abu na farko da ake fara yi wajen wanka ɗin shi ne wanke mutum ya wanke gabansa na ƙazantar da tan rataya to bayan ya wanke to kamin ya wanke sai ya ƙudurta niyya ta farilla sai ce wala tansahu ba'da zawali ma bihi min al'aza wala tansahu kuma karka manta sake wanke wannan al'aura ɗin bayan wancan wanki wancan na izalatun najasa ne ko to bayan ka gama shi to haka kuma ana buƙatar ka sake wanke gaban da abin da ke daurantarsa na 'ya'yan marina maratan saniya karo na biyu wancan sai ya zamo na izalatun najasa wannan kuma sai ya zamo na wanka sai ya zamo na wanka to shi yasa ya ambace shi wala tansahu ba'da zawalin ma bihi min al'aza aw ma'ahu yasihhu fihi aw ko kuma ma'ahu wato karkamanta wanke al'auran kama ahu tare da wato karkaman wala tansahu karkamanta shi aw ma'ahu tare da shi lokacin da ka zo wankan ma'ana lokacin da ka zo wanka to kar ka manta ka sake wanke gabanka in har ba ka wanke shi so biyu ba kamin ka fara wankan kila da ka wanke shi ka gusar da kazanta da ke tattare da shi to ba ka sake marar saniya ba kawai sai ka ci gaba da wankanka to in ka zo a kuma sai ka sake wanke shi an fahimci wannan in kuma ka yi marra almarratul ula li sababi izalatul aza sannan ka sake na biyu to yanzu in ka zo wanka ba bukata kuma sai ka sake wanke zakarin ko kuma al'aurat wancan wankin da kai har guda biyu ya riga ya wadatar na farko ya zamo kawar da kazanta na biyu kuma ya zamo cikin jimillan wanka to amma sai ya zan na farko kawai kai marratun wahida kawai kai shine na kawar da ƙazanta ɗin to da ka zo wanka da ka zo yin wanka sai ka haɗa da gaban to sai ce ya fihi to ya inganta fihi a cikin wannan wankan naka ko kuma fihi yana ya koma zuwa ga alfarji yasihu yana inganta fihi ga al'auran nan za wannan da mun ka faɗa wato shine na farko waza da kuma wannan kowane kai yayi yawwa idan ka zo kai yi wanki na farko ka gusar da ƙazanta sannan ka sake wanke shi sannan sai ka ci gaba da wankanka to ya sihu wannan ya inganta ko kuma baka yi wannan ba da kai wankin farko ka gusar da ƙazanta sai ka ci gaba da wanka da ka zo cikin wankan kuma sai ka sake jaddada wanke zakarin to shi ma ya sai hutsa saboda haka za ta farko yana komawa ga wanke zakarin a wato marratan saniya zanabi kuma yana koma zuwa ga wanke shi cikin wato umumin wanka da kazzoyi wa qaddimil wudu'a sannan ka samu dama ka gabatar da alwala gabanin wanka in aratta in ka yi nufi kenan ba dole ba ne eh in ka zo wankan janaba to sifa ta farko sai ka fara yin alwala irin alwalar da ka saba yi ta sallah to in ka yi wannan alwalat sai ka yi wanka to walgusul wannan wankan da ka yi ya kafi anhu ya isan maka daga alwalat nan da baka yi ba in taraktahu in ka bar alwalat kenan kana gama wanka kawai za ka iya zuwa kai sallah in kana bukatar kai sallah ba wai sai ka sake jaddada a wallah ba yanzu wankan naka ya ɗauke alhadasul asgar kuma ya ɗauke alhadasul akbar alhadasul asgar shine na arwala fitsari kashi iska alhadasul akbar kuma shine janabar to yin wanka duka ya kunshi kawar da su gaba ɗaya sau da haka wankan janaba shi karan kansa yana tsaya a matsayin arola to wannan sifa ta biyu kenan to kowane kai ya yi in ka yi arola shi kenan sai ka yi wankanka sai ka je ka yi sallah da wannan arwalat in kuma baka gabatar da arwalla ba kawai da ka zo wanka ɗaya ka yi kila uzuri gare ka to kuma in ka fito daga ban ɗaki ba sai ka sake arwalla ba shine walgusulu ya kafi anhu in taraktahu amma fa ga ƙa'ida zai baka wa hazar ka yi taka tsantsan min masu zakar daga shafar zakari filigiti sali a cikin wankan in haka san ka gabatar da alwala to in ka zo wanka kaka kuskura ka shafi zakari tunda dama ka riga ka san hukuncin shafar zakari fil mazhab cewa yana farwala a ruwan to bayan ka yi ruwan da ka zo wanka sai ka shafi zakarin to kaga a ruwan ka taro shi kenan yanzu in ka gama wanka ka fito sai ka sake bi yawwa allahumma sai in ka ɗauki masu fatawar cewa shafan zakari baya walwala a ruwan kamar alhanafiya to wannan babu komi a wurinsu to shi ne ce fayajibul wudu'u minhu in sadar in sadar in har shafan zakarin ya fito daga mai wanka to fayajibul wudu'u minhu nan kan wajibi ne ya sake jaddada arwalla karo na biyu amma idan ya yi arwallarsa ya yi wankansa har ya gama bemi bai taɓa al'aurarsa ba tsoron na nan haka nan bai yi arwalla ba kawai wanka ya yi da ya yi wankan kuma bai shahi zakarinsa ba to shi ma arwalla na nan zai iya zuwa ya je yi sallah amma in ya gama wanka kamin ya je yi sallah ya taba al'aurarsa to shi ma sai ya sake mi sai ya sake arwalla eh tunda mun tunda mala ya ce wanka yana tsayawa matsayin alwala to wannan su ne dai farillai zai shiga bayani akan sunnoni da kuma musahabbai na wanka wanda ana son mai wanka ya kula da su suna da yawa ya ce wa tabi'an makhabi'an bin rifki tahtal janahaini wa tahtal halqi wa tabi'an ya ce ka bibi makhabi'an wuraren buya duk wani wuri inda yana ɓoye wani abu a cikin jikinka to ka bibiye wanke shi amma bin rufki ka yi da sauki karka ji ma kanka yawwa karka yi da ƙarfi yawwa duk wata gaba inda ka san tana ɓoye wani abu ma'ana ba a fili take ba dumala ya ce in ka zo ka kula da wanke ta to wannan shine makhabe wuraren ɓuya abinda ba a fili yake ba a jiki to su ne yanzu zai mana sharhinsu akwai kaza akwai kaza a kula da shi a wanke kaza a wanke kaza na farko sai ce tahtal janahaini karkashin hamata guda biyu to shi ma ka bibe wankin shi saboda kaga hamata a fili take kaga boye take ko yawwa to ka kula da ita wajen wanka ita ce aljanahaini wa tahtal halqi da karkashin makogaro shi ma ba a fili yake ba saboda in ka taba za ka ji akwai rami to shi ma in ka zo wanka sai ka bibiye shi saboda jiki ne to wuri na biyu kenan daga cikin makhabe wasu ratan haka ka kula da cibiya umkan wa gumkan cibiyan nan umkan da raminta wa gumkan da kuma wurin da take ɓoye damshi ko wani abu da sauransu akwai waɗanda za ka ga cibiyarsu tana da zurfi sosai ta yadda in kasa ice sai ka gama ya shige ko kasa yatsa sai ka ga ya shige ko to wannan zurfin shi ake kira da al'umku akwai wani shi kuma cibiyar tashi za ka ga ta yi wani abu kama an naɗa rawani ta ɗanyi wani danko haka da can ciki sai ka ga naman nata ya wani saman wani wani saman wani to wannan shi ake kira gumkan to in ya zo wanka duk wannan ramin da wannan mabu inda inda inda cibiya ke ɓoye wani damshi ko wani abu haka ko gumi za ka ga ko lokacin zafi to sai ka ga wannan wurin yana ɓoye gumi haka to in ya zo wanka duk sai ya yi mai sai ya kula da waɗannan abubuwa in kuma cibiya sai normal take a shafe take to kaga shi ba bai da wata matsala ko waddubur haka ya kula da duburarsa eh ita ma wanke ta ake yi ana wanke dubura a bayanta saboda mi mahalli ne na fitar kazanta to shi yasa aka ce in ya zo wanka ita ma tana cikin abin da zai bibe wankinta sai ce istarkihi istarkihi sannan kaɗan sassauce ita duburan nan eh kaɗan sake ta karka mace ta fi gasilihi wajen wanke duburan mana sai ya ɗan sake ta haka ta ɗan buɗe sai ya sa ruwa sai ya ɗan wanke samanta amma wala tasir eh yawwa kada ka dinga shigar da ruwa kuma cikinta ruwan ya dinga naso yana tafiya to wannan kaga sai ya mi sai ya cutar da kai a samanta an ka ce kawai za ka wanki abin da ya shafi can ciki to wannan kaga ai ba waje ba ne a cewa sai ka wanki hmm? to shi yasa tun farko ya ce maka bin rufki eh kai a hankali kuma don gargaje wajen ibada ka jayo ma kanka wata matsala kaga kuma daga nan sai asibiti to abin da yasa ya ce a wanke dubura ko da al'aura sai ce li'anna makarajaika domin wurin fitar ƙazantarka guda biyu ko fil janaba suna cikin wuraren da za su iya ɗaukar janaba da shi sa an ce dubura a wanke ta ko yawa ka ɗan sake duburan yawa kada, kada ka game ta ka ɗan sake ta kaɗan sai ka wanke samanta sannan karka yadda ka shigar da ruwa can ciki ko kuma ka ce sai ka wanke can ƙuri'a a'a shine wala tasiri sai ce min jimlatil makhabi kuma suna daga cikin jimilla dandazon almakhabi wuraren ɓuya algayya ba masu ɓoye ƙazanta ko najasa to shi yasa aka ce ka kula da su kuma ka wanke su wuri na gaba wa tahta ruk- ah, rukubataika haka nan da ƙarƙashin guwayyunka ta baya ta eh, bayan gwiwa da ciki eh, can ma in kan lalaba za ka ga akwai mi akwai rafi to shi ma ka kula da shi sai ce za ka makba'u wannan cikin gwiwa ta bayan gwiwa wuri ne mai ɓoye abubuwa wuri ne mai mai ɓoye abubuwa ko sai ce wa misluhu ya daga cikin misalinsa wanda yana ɓoye shi ma ƙazanta ko janaba arrufgu shi ne cikin cinya wato cinya to ita ma ta cikinta ta baya shi ma ka wanke shi eh wato ta baya daga cinya zuwa wato mazaunai daga baya to shi ma za ka wanke shi da wasu lokuta za ka ga shi ma yana da rafi da tudu da sauran abubuwa wasu kuma sun ce a arrufgu eh, suka ce kawai wato bayan abin nan bayan cinya kawai ta baya ba dole sai ya kai zuwa mazaunayi ba wasu kuma suka ce a rubu shine tsakanin dubura da azzakar yawa tsakanin dubura zuwa zakari to wannan dan filin wannan tazaran shi ake kira da arrufgu to an dai samu sabani na malamai akan me ake kira da arrufgu yawa wasu ce cikin cinya a yau wasu kuma su ce zuwa ainihin wato ainihin mazaunai wasu kuma su ce a'a cikin cinya kawai a baya ko da bai kai zuwa mazaunai ba wasu kuma suka ce a'a tsakanin dubura wurin fitar da kashi da gaba da al'aura to wannan tazarar shi ake kira da arrubu kaza ka yatba'u to haka ko yutba'u duk ana karantawa haka shi ma ana biyan tashi da kulawa wajen wan- wanka wata bi'il aqiba haka ka bibiye wankin wato diddige dundunniya kenan in ji bakani can ƙarshen ƙafa ta baya to shi ake kira da al'aqibu muna kiransa diddige diddigen ƙafa ko kuma dundunniya wal urquba haka da idanun sawu wayannan ƙulallan su ma ka kula da wanke su wa asfalar rijilaini da kuma ƙasan tafin ƙafafu guda biyu ƙul ka faɗa wujuban to su kan wanke su gaskiya wajibi ne ba ma musu habbi ba ne to da yawa su ma wasu suna sakaci a ga tafin ƙafa in sun zo sai ka gaba su kula da su to dole har da tafin kafa ka in ka zo wanka nan duk sai ka cuɗan ya kasa ruwa ka abu ne na ba an gane zaman cewa to ai kaga sanyi ya kai gare su to bai wadatarwa dole sai ka cuɗanya to sai an kula da wannan yadda ka cuɗanya samanta nan baya to haka can ma ƙasa haka can ma ƙasa kuma ka je ce kul wujuban wajibi ne kenan in kai wanka baka wanke ƙasan ƙafafunka ba ta ciki a ga wanka bai ba kenan Hmm? akwai lum'a ko kuma a sun samu ruwa amma dai ba a yi addalku ba to shi ma dai hawa yau kabar wajibi wanka dai bai yi ba wal fakhiza ihfaz ra'sahu wa uqdahu wal fakhiza cinya ihfaz ka kiyaye ra'sahu saman cinya shi ma ka kula da wanke shi Mm? can saman cinya to ka kula da wanke shi zuwa ƙugu kenan sai ce wa uqudahu da kuma ƙarshen cinya shine mararrabar cinya da ƙugu ko kuma da ainihin mazaunai shi ake kira uqudu akwai wani ƙashi na nan da ake kira mafsal yawa to in ka zo duka kula da su sau duk suna daga cikin almakhadi wa baina aliyataika da abin da ke tsakanin mazaunai yanka guda biyu shi ma wannan ramin to sai ka kula da wanke shi wahayal maka'ada aliyataika to ita ce abin da ake zama da ita mazaunaye kenan wa tabi'i shiquqa hakanan kuma ka bibiyi wuraren da ke da ramu duk wurin da ke da rami ko tsaguwa kamar wanda kila jikin kafafunsa akwai ainihin faso da sauransu to duk sai ya kula da su wal akana ko da wuraren da wato ciki ya nannaɗe za ga irin masu yawan ƙiban nan to wasu za ka ga cikinsu yana hawa haka sai ka ga kama fata kama an hura musu wani abu ta ciki ko wani iska sai ka ga naman cikin yana nannaɗewa saboda ƙiba in mutum ya yi ƙiba ko ya babban ciki ana samun irin wannan matsala to in ya zo wanka duk wa'annan wurare kaga ya samu aiki kenan shine ana kana eh wurin da naman ciki yake nan nadewa ko fata ciki take nan nadewa shine wala akana wa tabi an magara kai a dunkule ka bibe wankin duk abin da ya zamo kogo ya zamo mai buya haisu kana duk inda yake suna da yawa don mun ce za mu tsaya mu yi tali sabo maka su za a cika takardu to shi yasa ya ce kawai ka bibiye wanke abin da yake ya ɓuya haisu kana duk inda ya kasance duk inda ya kasance sai ce wa in ya kun fi fi'ilihi mashaqqa amma duk abin nan da muka faɗa fa idan ya zamo akwai wahala wajen aikata hakan to fa'ummahu bil ma'i kawai ka game wurin da ruwa an gane wadluk fauƙahu kawai ka cuɗanya samansa ba sai ka bibiya ramu da waye waye duk wa'ancan abubuwa in akwai wahala to an ɗauke maka saboda ni almashaqqatu tajlibu taysir ma ja'ala alaikum fi dini min haraj inna dina yusuf kenan duk wannan ana magana ne bisa ka'idan in ba wahala ka bibiye wa'annan almakhabi din amma in yanzu akwai wahala ko yawa kila kana da babban jiki sosai din nan to wannan sai malam ya ce fa'ummahu bil ma eh ko kuma duk wayanga abubuwa da an kalisa ba kana da su duka to kaga in kace ka bibiye su yaushe zaka gama wanka eh kaga akwai wahala eh to to suna nan da yawa akwai ainihin asarirul jabaha shi ma nan in mutum ya tsufa za ka ga fatar goshinsa tana naɗewa kaga duk bai ambace su ba akwai ramin ido eh duk bai ambace su ba to shi yasa kawai ce ma kawai dai ka bibiye wurin da ya zamo ya buya ya kogunta amma in akwai sauƙi amma akwai wahala to muhallin shahir ka tabbatar da kawai wurin nan ka ga mai shi da ruwa sai ka cuɗanya saman ba sai ka bubuɗe fatan ka dudduba ko ina da ko ina da sauransu ba illa simakhal uzni amma banda kusuwar kunne ita ce simahu to ita kan mashan yuf'alu ita shafanta ake yi ba wanke ta ake yi ba kusuwar cikin kunne ta nan ita ake kira simahu ba kunnen ba an gane ba kuma cikin kunne ba shi cikin kunne da wajensa wannan wanke shi ake yi amma ya kuso nan da annan to za ka ɗan sa ma yatsanka ruwa ko wani kyalle sai ka ɗan shafo sama da wannan yana cikin wanka eh yawa ba sai ka zuba ruwa ba saboda kada ruwan su mi su wuce su cutar da kai kuma wa ma'ala anhu jami'an duk abin da yake ya zamo saman kusuwa jami'an gaba ɗaya to yi gusulu shi a wanke shi kenan ita wannan fatar da cikinta ta kunne da wajenta wanki ake amma kusuwat wadda za ta shiga can ciki mai ajiyar dauɗan nan to ita shafa za ka yi wa khallilil lihyata wal asabi'a ka tsatsefe gashin gemu da kuma yatsun ƙafa wa uqdal anamili da gwiwoyin yatsun hannu eh yatsu suna da gwiwa gwiwa ko to su ma sai ka abin nan ɗinsu eh igisil ka wanke su tabi an kana mai bibiya bibiya su a hankali a hankali ko ce gaba sai ka wanke ta da ruwa an gane saboda akwai wanda yatsunsa za ka ga gamewa suke yi gwiwoyin sai haga ba buɗe suke ba to shi yasa mala yake kawo wannan saboda a bebe abubuwan daki-daki ba a wasa da wanka wal kaffu bil kaffi kuma ana wanke tafin hannu da tafin hannu kaza ka yi gusalu haka za a wanke kowanne ka wanke wannan tafin hannu sannan ka dawo na damar sannan ka wanke na hagu fi halati takhalili lokacin tsatsefe yatsun eh aw munfasilu ko kuma kowanne ka yi shi a rarrabe yawwa kowanne ka yi shi a rarrabe kana iya wanke su gaba ɗaya halatan wahida kuma kana iya ka wanke kowanne munfasilan an gairi wa waskhul azfari dattin akafe akaifa irin masu barin akaifa ta yi tsodin nan to za ka ga wani lokaci takan ajiye datti ko to in taraktahu in har kabbar wato kabbar wannan daudan fama alaika harajun to babu laifi a kanka ba a cewa in ka zo wanka wannan dattin in ne ba ka tabbatar da najasa ba ne sai ka karkare shi sai ka cire shi to shine ce fama alaika harajun ba laifi a kanka in taraktahu in ka bar shi auziltahu in kuma ka gusar da shi ka nemi wani abu gaba ɗaya dattin ka yi min ka cire dattin sai ka je ka yi wanka to wannan ne ba komai wajma' ru'usaha bi wasdil kafi to in baka cire dattin ba sai ka tara yatsun akahin ko shine ce bi wasdil kafi sai ka tara su cikin tsakiyar tafin hannunka wa gasil sai ka wanke sama aka hen sai ce fa'in na gasila zaka to in ka wanke sama aka hen saman yatsun to ya kafi ya wadatar daga cikin aka hen yanzu ba a cilasta maka dole sai ka bibiye cikin aka fa ka wanke shi ba da wannan kaga abu ne wanda yana da wahala sosai to wannan duka ana magana ga wanda wanda kuma al'adar sama bai bari aka yi fata ya masa tsawo to shi kaga ba da matsala wa harrikil khatama fikti salik haka ka motsar da zobinka da ke yatsu fikti salika a cikin wankanka in kana da zobe to sai ka jujjuya shi can kasan sarruwa su mi su shiga wal khursu ko kuma 'yan kunne in mace ce tana da 'yan kunne to ita ma sai ta motsar da su in ta zo wanka in habba ta cire su ba wasu waro ko mundaye da ake sawa ga hannu a warwaro ko 'yan hannu na hannu ko na kafa duka su ma sai an jujjuya su misali zalik to su ma misalin su misalin zobe da 'yan kunne ko da da ainihin mundaye da sauran waɗanda ma bai ambata ba yawa irin abin da ake mata ke sawa ga hanci da sauransu to duka sai an murza su wa hafaza ra'aka Allahu wa hafazka kiyaye ra'aka Allahu Allah shi kiyaye ka an gane ko zil makhabi ai hazihi al makhabi wa'annan wuraren boye datti ko najasa to ka kula da su wajen wanka li'annaha fi dhuhri domin su waɗannan abubuwan da ka ji an lissafa maka a wajen wanka kaɓawa bi'i wato kamar kamar datti suke wato kamar ƙazanta ne wasu kuma sun ce a kaɓawa bi'i kamar zabba ne yadda an ka ce ka juyar da zobe don ruwa ya shi ƙarƙashinsa to haka sauran wurare da ke ɓoye da adda ramu da sauransu to shi a tsawabe malamai sun yi mai fassarori daban-daban wasu sun ce abin da yake nufi ka tsawabe kamar datti ne wasu kuma suka ce ka tsawabe kamar ainihin zabba ne da warwaro da ya ambata mun daye da sauransu to wannan shine karshen abin da ya shafi farillan wanka duk abin da ka ji an faɗa to farillai ne wani sati sai a tashi sunan al ko abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi bayan shi ma akwai fada'ilul gusul sannan a dawo makaruhatul husuli to wankan dai bai kare ba eh abu- abubuwa dai da yawa wala ya wasu a bayani saboda wanka shine tushen ibada da zaran wankan ka bai yake wa to kaga an samu matsala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh